إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun littafin sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi a wannan a yau muna 26 ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiyya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 100 daidai a cikin kitabul manasik bangare mai bayani akan hukunce-hukunce na aikin hajji kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine
لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل wannan abiya cikin na al'imam abul'aswad addu'ali ne wanda yake nuna mahimmancin jagoranci a cikin al'umma yake cewa la yasluhun nasu fauda la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu kahi mu fassara wannan abiya cikin na kawo su ne domin shinshina ga shugabanninmu da suka sanya doka mai tsauri akan al'amarin da ya shahi liwaɗi da maɗigo wanda a satin da ya gabata mun yi kira akan haka alhamdulillah haƙa ta cimma ruwa ko da yake dokar da aka sa ba ita ce dokar Allah da annabi ba amma sai dai 'yan magana suka ce da babu kwamma ba daɗi kuma da baƙi ƙirin kwamma baƙi-baƙi domin dokar Allah shine dan liwaɗi a kashe shi ittifakan babu wani sabani a tsakanin malumai cewa hukuncin dan luwaɗi shine kisa dalilin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bi duk wanda kuka same sa yana liwaɗi to da shi da wanda ake yima gaba ɗayan su kashe su saɓanin da malamai suka samu shine ta hanyar da za a kashe ɗan liwaɗi kin idan an kama shi wasu malamai suna ganin za a kashe sa da takobi wasu suna ganin a'a za a yi masa kisa irin na tsohon mazinaci a jehe sa wasu suna ganin a'a za a ƙone sa da wuta ne abin mamaki abubakar radiyallahu anhu yana daga cikin masu wannan ra'ayin akwai masu ganin a'a za a yi masa irin kisan da Allah yama wanda suka fara laihin ne shine a duba wuri wanda yake kowanne tsawo a gari icce ne dutsi ne ko bene ne a hau wannan benen a sako shi sai a biyo shi da duwatsu yana haɗuwa wannan duwatsun su taushe shi a mishi ruwan duwatsu kamar yadda aka ma mutanen lotu da suka fara wannan laihin wannan yake nuna girman laihi da girman ta'addanci na al'amari na liwaɗi kuma shi bambancin hukuncin liwaɗi da hukuncin zina shi na zina kunga idan mutum bai taba aure ba ba a kashe shi sai bulala ko to amma shi hukuncin liwadi babu bambanci da wanda ya taba aure da wanda bai taba aure ba dan a nuna mu nami sharri da girman laihin wannan kin kenan dai muna musu fatan alkhairi akan wannan dokar da suka doka Allah maɗaukakin sarki ya sa a tabbatar da ita domin ba sanya dokar ba tabbatar da ita masu yin luwaɗin idan ba su bari ba dalilin wa'azi da ake musu maiwa za su bari dalilin wannan dokar da aka sa ta shekara ashirin ko kuma tara wadda za ta iya kai miliyan ɗari muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu gaba ɗaya ya nisantar da al'ummanmu daga wannan fasadin daga wannan laihin mai girma wannan shi ne kenan wai karar me ake na spika ce wacan ku ko matsala ke na ba da gare shi ba ne ba da gare shi ba ne ba daga shi ba ne bari ma cirewa tunda da an kashe da na'am kenan za mu tashi babul ifadati fil hajji babi mai bayani kai ban ma fasara baitin ba ko ban ma fasara baitin ba yi malam yace la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum wala sarata idza juhaluhum sadu mutane ba za su taba gyaruwa ba idan babu shugabanni a cikinsu kuma shugabannin ba za su taba amfani ba idan ya kasance jahilai ne shugabannin wannan yake nuna mahimmancin shugabanci a cikin al'umma shine sai ba da misali na gida ya ce walbaitu la yubtana والبيت لا يبتنى إلا له أمد سبحان الله ina ji waccan lasifikan ita ce ke kara ko? ta ce ke kara yi musu magana in ana iya a cire ta daga baya an gyara shi ke tunda daga baya akwai wai da ake soka mata mu ci gaba da karatunmu za mu tashi babul ifadati fil hajji babi mai bayani dangane da tawaful ifada abinda ake ce ma tawaful ifada shine tawafin da ake na tsakiya wanda shine rukuni na aikin hajji ga alhaji alaran nan ya dawo barka da zuwa tashi tsaye alarinmu ya dawo daga hajji yaushe kuka dawo a a yau yaukin na haka samu zuwa majalisi to barka da zuwa ai kun yi tawaful ifada ko shine tawafi na nawa a tawafi na nawa ne a aikin haji na biyu ko shine na tsakiya na masha Allah Allah ya ba mu damshinka a wata shekara ko da kowa da kowa ما لن يتحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق نعم أخبرنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فظل ياي توافي أرانا ليا wanda shi ake cima tawaful ifada thumma salla az-zuhra bi minan sannan sai sallaci az-zuhr a mina ya'ani yana nufin raji'an a bayan ya dawo idan bayan ya dawo daga dawafin da ya koma amina ya azhar a can حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثنا أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن أبيه عن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعا زاغا عنها gabaɗin suna ba da labarin wannan hadisin daga gare ta ƙalar ta ce كانت ليلتي التي يسير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم daren da manzon Allah yake zuwa a wajena ko zai kwana a wajena fiha masa'a yaumin nahri ya kasance marece ne na inin sallah fasara ilayya sai ya je a wajena wa dakala alayya ya shiga a wa dakala alayya wahab ibn zam'a wa ma'ahu rajul min ali abi umayya sai suka shiga a wajena wahab bin zam'a tare da shi akwai wani mutum daga cikin iyallan abi umayya mutakammisina mutakammisaini suna sanye gaba yi ne an tsira shi ne ko ba ai ba lihin shi ba ne ko ya ce mutakammisai ne suna sanye da riguna guda biyu alhali riguna riga ga wanda yake cikin ihrami yana daga cikin mahzuratul ihram wanda yake sanye da ihrami baya halatta ya sanya riga فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب سيما الله يتي ما وهب هل أفضت هل أفضت أبا عبد الله هل كاي توافي نتكيا يا كاي أبو عبد الله قال لا والله يا رسول الله يتي آآ آه نارن إلى الله يا بايكن الله قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص تو كتري ريغان نان da kake saye da ita قال يتي فنزعه من رأسه سيتري تدق كنسا ونزع صاحبه قميصه من رأسه haka shi ma abokinsa da suke tare ya cire rigarsa daga kansa sun maƙala sannan sai ce walima ya rasulallah don me yasa ya ma'aikin Allah kace mu cire rigunanmu قال سيتي إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا wannan yini an yi muku sauƙi ne idan kuka yi jiwar shaidan ku walwale ihraminku ya'ani min kulli ma harumtum minhu illa nisa yana nuhin dukkanin abin da aka haramta muku in kuna da ihrami in ba mata ba fa idza amsaytum qabla an tatufu hadha albayt idan kuka maraita idan marici ya yi gare ku kamin ku yi ɗawafin wannan ɗakin sirtum huruman to za ku kasance a cikin ihrami ka hayatikum kamar yadda kuke kabla an tarmul jamra kamin ku yi ciwar shaidan hatta ta tofu bihi har sai kun yi ɗawafi na ka'aba abinda wannan hadisi yake nunawa shine idan mutum bai yi ɗawafi na tsakiya ba hammarici ya yi to zai mai da ihraminsa ya koma yawan nan dawafi kenan mutum bai walwale ihrami sai ya yi dawafi na tsakiya to su rishin sani yasa suka hidda ihrami ba su yi dawafi na tsakiya ba to shine sai manzon Allah ya mayar da su su mai da ihraminsu ‘yan magana suka ce rashin sani ke sa kaza ta kwana kan dame da yunwa ana gane da kyau ko idan ma'ana wannan rashin sanin yasa suka yi wannan kuskuren to a da yake shari'a daga cikin saukinta idan kai kuskure cikin rashin sani Allah yana yahi wa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل أن شيوكا مسألة أه؟ نأذى كو كو وسئل لوادي نسوكا دوسوكا تيبرو سداغو لامنا سداغو لامنا كراتوكو تند من تبوس to alhamdulillah ta uwar dai ta yi alkhairi ko kuma mu alkhairi ne muke so a gare su malam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkita dawafin da yake ranar layya har zuwa dare sai dai hadisin da'ifi ne حدثنا سفيان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه maza Allah bai yi sauri-sauri ba a cikin ɗawafi guda bakwai wanda ya yi na ranar sallah ma'ana wannan hadisin yana nuna ɗawafi na farko shine ake son a yi sauri-sauri a cikin ɗawaful kudum wanda ake na farkon zuwa a aikin hajji amma ɗawafi na biyu da ɗawafi na ƙarshe ba dole bane sai an yi sauri-sauri kinnan to shine wannan hadisin ya nuna dawafi na tsakiya manzon Allah bai wannan sauri-saurin da ake ba a shudi guda uku da ake yi malam yace babul wada'i babi mai bayani akan bankwana da makka حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه mutane sun kasance lokacin da aka kare hajji kowa na kama hanyar shaida tahiya ta kowane bangare faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce layan firanna ahadun kada kowa ya tahiya bar makka hatta ya kuna akhiru ahdihi tawafa bil baiti har sai ya kasance ƙarshen abun da zai yi a makka shine dawafi na ka'aba ana gane da kyau ko wannan yana nuna mahimmancin bankwana a musulunci kaga idan ka zo ka'aba da ita za ka farawa kuma in za ka je sai ka je ka yi mata mi bankwana a musulunci an sunanta bankwana idan za ka yi balaguro ka yi bankwana da mutanen da kake mi kake tare da su idan kuma ka je a bakunci in za ka koma ka yi ma mutanen da ka je bakunci a wurin su mi bankwana kuma su ma su zo su yi maka mi bankwana har addu'a manzon Allah ya koyar ta bankwana astaudi'u Allah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum ta gaba astaudi'u Allah astaudi'ukum Allah alladhi la tudi'u wada'ahu ana gane da kyau ko a takaice wannan ban kwanan ana yin shi ne an sunanta shi ne don girmama bako ana gani da kyau ko bako idan zai tahiya babu wanda ya damu da zai tahiya zai ji daɗi ba zai ji daɗi ba amma idan aka rako shi ana wane yawayo kamar ma a cikar kadai a tarbo shi a rako shi har bisa hanya zai tahiya zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba kuma wannan ya shiga ƙarƙashin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe girman bakonsa girman bako alama ce ta imani dai daga cikin masu hikima yake cewa wadhayfu yanzilu summa yarhalu zakira ma kana minka bihi yuhaddithu sa'ilu فاختر لنفسك ما تشاء فإنه لا شك بعدك في الم... في الم... لا شك بعدك في المجالس في المجالس قائل يجي والضيف ينزل ثم يرحل ذاكرا ما كنت منه يحدث سائل yace bako zai zo ya koma yana tunawa da abin da ka mishi lokacin da ya zo bakunta ma kunta minhu bihi yuhaddithu sa'ilu duk wanda ya tambayka kuma abin da ka mishi zai zai gaya maka ya labarin wani an baro su lahiya a lahiya lauka ai mutanen da mutanen kirki ne zai yaba ka dan mi dan alkhairin da ka masa da yazo bakunta sai ce fakhtar ma tasha'u bi dhikrihi ka zabi abin da kake so ya ambace ka la shakka ba'daka fil majalisi qa'ilu domin babu shakka akan cewa idan ya zo fada wurin zama zai rika fadin wannan abubuwan da kai masa ma'ana dai girman bako yana daga cikin abin da zai jawo ma mutum a rika fadin sa da alkhairi rishin girmama shi kuma zai jayo a rika fadin shi da sharri haka ko yana daga cikin abin da mutumin kirki baya fata mutumin kirki baya so malam yace babul ha'idi takhruju ba'da al-ifada babi mai bayani akan mai haila da za ta huta ta koma garinsu bayan ta yi ɗawaful ifada mace ce ta yi dawafi na tsakiya sai haila ta zubo mata to shin dole ne sai ta tsaya ko a'a za ta tahiyar ta kawai ba sai ta yi dawafi na ƙarshe ba حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي تا أنبج صفية بنت حيي فقيل سيتتي فقيل إنها قد حاضت كنا منظر الله يا أنبج صفية بنت حيي يا تنبيا دئتا سيأكتي إنها قد حاضت أي حيلة تازومتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منzo Allah yace la'allaha habisatuna ka azo dai ta tsaye da mu qalu sai suka ce ya rasulullah innaha qad afadat ai ta yi dawafi na tsakiya faqala sai manzo Allah yace fala idan a to kenan ba za ta tsayar da mu ba حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد ابن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر نازو نتم بي عمر بن الخطاب جمد متشند ذاتي دوافي رانا الليا ثم تحيد سنن سي حيلا تزومتا قال سيتي ليكن آخر عهدها بالبيت sai ce ya kasance dai ƙarshen abin da za ta yi shine ɗawafi ma'ana sai ta jira hailarta ta ɗauke in ta yi ɗawafi na ƙarshe sannan ta tahi ƙwala ya ce faƙwala alharisu ka zalika aftani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai alharis ya ce ai haka manzon Allah ya bani fatawa ƙwala faƙwala umaru sai umar ya ce a ribita an yadaika hannayenka su katse wannan magana ce da suke faɗi don tsawa ko don shan kunnai akan abin da mutum ya ba daidai ba shine a ribta an yadaika hannuwanka su katse asali ba dai haka suke ni ba kamar suka ce kai tahi can kamar yadda suke cewa ni sake latka ummu ana gane da kyau ko ba ma'anar suke ni ba asali a'a tsawacce suke nihi yace kazalika sai yace sa'altani an shay'in sa'alta anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tambayi ni abun da ka riga da ka tambayi ma'aikin Allah a kansa likai ma ukhalifa dan saboda in saba ma manzon Allah ko ba sako ana gane ma'anar wannan hadisin ba alhadis ya zo ya tambayi Umar dole ne mace in haila ta zo mata sai ta jira dawafi na karshe ana gane da kyau ko sai ta jira haila ta kare sannan ta yi dawafi na karshe sai ya ce mata eh dole ne sai ce masa irin amsar da ka bani haka manzon Allah ya bani to shine abin bai ma Umar dadi ba tunda har ya riga manzon Allah ya bashi amsa to dan me zai kara tambaye shi ai ina ana ta kai ba a ta hulla ko domin hakan da yayi kamar ya saki reshe ya kama ganye manzon Allah shine reshe shi kuma Umar shi kuma Umar shine me shine ganye na'am sai dai wannan hadisin mansuhi ne an shayi hukuncinsa da wancan hadisin wanda yake sama abinda wannan babin yake nunawa dawaful qudum eh dawaful wada dawafi na bankwana ba dole bane idan mace ta yi haila ta zo mata karshen aikin haji ba za a ce ba dole sai ta jira ta kare haila sannan ta yi me sannan ta yi wannan tawafin sannan ta taho kishiyar tawaful ifada shi wanda dole sai an jira ta yi da haila sannan ta zo ta yi shi sannan ta koma gida babu tawafil wada ai babu kaifiyati tawafil wada babu bayani akan yanda ake tawafi na bankwana حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة na ɗau niyyar umara daga at-tan'im fa dakhaltu fa qadaytu umrati sai na shiga na ida umarata wa intazarani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil abtah manzo Allah sai jira ni abtah hatta faraghtu har sai da na kare umarartawa wa amara an-nas bir rahil sai umurci mutane da su je su kasu tsaya jiran shi domin shi yana jiran matarsa qalat وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج sai shi ma manzon Allah ya zo ya dawafi sannan ya fita ya bar makka حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر يعني الحنفي حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ناهي تتعرض مأيكين الله في النفر الآخر آه جماعة نكرشي da suke barin makka fa nazala al-muhassab sai manzo Allah ya tsaya a wani kwari da ake cewa muhassab qala abu daud wa lam yadhkur ibn bashar qissata ba'thaha ila at-tan'im fi hadha al-hadith abu daud yace bashar bai ambaci kissar tura aisha zuwa masallaci ko wuri na tan'im ba a cikin wannan riwaya qalat tace thumma ji'tuhu bi saharin sai na zuma manzo Allah da asuba fa adzana fi ashabihi bir rahili sai ya yi izini ga abokansa da su tahi fartahala famarra bilbaiti sai ya je ya biya a wajen ka'aba qabla salati subhi kamin sallah asuba fa tafa bihi sai dawafi hina kharaja lokacin da ya hutu sun mansarafa mutawajjihan ila madina sannan sai ya hutu ya tinkari madina ya bar makka حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى يا كسنجي إذن يوتي ونوري نا إذن يوتي ونوري دقا دار يعلى نسيه عبيد الله عبيد الله يا من تسونا وريه a yanda yake a da sai ya gai sunan wurin a yanzu istaqbala albaita fada'a idan yana fuskantar ɗakin ka'aba sai ya addu'a wannan hadisin bai inganta ba a takaice wannan babin abin da yake nunawa idan mutum zai barin makka ya kasance ƙarshen abin da zai yi shine tsawafi na ka'aba shine abin da wannan yake nunawa idan kuma da babban uzuri wanda ya hana ka misali a ce lokaci ya ƙure in ka tsaya ɗawafi jirgi zai barka to wannan babu lahi ka bar wannan ɗawafin ko mace ce haila ta zo mata to tana iya barin wannan ɗawafin na bankwana malam ya ce babu tahsibi babu mai bayani akan at-tahsib abinda ake cewa at-tahsib huwa nuzulu fil muhassab wani wuri ne da ake cewa muhassab wani kwari ne da manzon Allah yake sabka idan ya fito daga makka زي شي مدينة ما لن يتي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه من ظن الله يا سبك أقولنا المحصب ني دومين يهي سوكي أغريس وجنه تاه وليس بسنة با سنة بتي فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله wanda ya so ya sabka wanda ya so kada ya sabka kenan wannan hadisi Aisha tana bayani akan kamar wannan hadisi na daga cikin hadisan da suke nuna ba dukkanin aikin manzon Allah bane yake sunna manzon Allah yana iya wani abu ba sunna bane malaman usul suna raba ayyukan manzon Allah gida hudu jumlatan tafsilan kuma gida jumlatan gida uku tafsilan gida hudu akwai al'af'alu shari'iyya akwai al'af'alu aljibilliya sannan kuma akwai al'af'alu khasa na farko al'af'alu shari'iyya su ne ayyukan da manzon Allah yake na ibada su wannan ko tantama babu ibada ne akwai wanda yake farilla akwai wanda yake sunna na biyu shine al'af'alul jibilliya su ne abubuwa na ɗabi'a misali cin abinci da shan ruwa da tahiya da sabka to kamar wannan sabkar da yake yi a muhassab yana daga cikin af'alul jibilliya mana ɗabi'a sace take birge sai sabka a wannan kwaran shi yasa yake sabka a wannan wurin ana gane da kyau ko amma akwai bambanci da tariqatu tariqatu fi'il shay da kuma aslu shay asalin cin abinci mubah ne amma tariqatu fi'lihi idan kai sunna ne ban san ko ana gane da kyau ba cin abinci menene in kai ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba amma in ka ci abincin yanda manzon Allah yake ci shi kuma kayi me kayi sunna ana gane da kyau ko to wannan shine kenan af'alul jibiliya ayyuka na al'ada ko kuma na ɗabi'a ko kuma akwai ayyuka na al'ada misali a ce al'ada su ce larabawa tara gashi to wannan ba za ka tara gashi ba ka ce kayi sunna kayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in haka ne sai mu ce maka to in ka ce wannan sunna ne to ai manzo Allah horar fata ke gare shi to kai ma mai da kanka hori sai ka ce sunna ne ana gane da kyau ko in mutum ya shafa wani abu ya koma hori ya ce don manzan Allah hori ne ya yi suna me ya yi zunubi ma ya yi haramun ala gani da kyau ko domin shi haka Allah ya halice sa to haka shi ma tara gashi haka Allah ya halice su larabawa da mi da tara gashi to mu kuma nan kasashen wannan mu kuma al'ummar mu ta hausawa da zabarmawa da sauransu baya daga cikin ɗabi'a mu me tara gashi to da haka in kai ba za ka ce sunna ba ne sai dai akwai abin da dai kake so kai mai wa wata ai ƙarya ka ce za ka ko wani ado adonka akwai ma lokacin da ya zama towa zunubi in ka tara shi baka gyara shi ya zama to kazamta ko kuma ka tara shi kai mishi kitso shi wannan ya zama to mami ya zama to haramu ana gane da kyau ko da abin da ya kama da haka kinan dai a takaice akwai ayyukan da manzon Allah zai yi ba ibada bane ɗabi'a ce al'ada ce wannan duka kowanne zai yi yadda ɗabi'a shi take da kuma yadda mi al'adar mutanensu suke al'adar laraba suna ɗa mazane mu kuma al'adar mu akwai ɗa mazane yawwa kenan ba za ka ɗa mazane ba ka ce a manzo Allah ya ɗa mazane don haka ni ma zan ɗa mazane in kai hauka baka yi sunna ba bal ma ka saba ma sunna domin as sunnatu fil adati an yaf'ala kullu qaumin bi adatihi ana gane da kyau al'ada a sunna shine kowanne mutane sai aiki da al'ada su matuka da al'ada bata saba ma mi ba bata saba mi ba shari'a sahulla sunna ne a sunna shine rihe gashi amma sahulla ya ya danganci al'ada al'umma zuwa al'umma sunna shine mutun yami ya rike gashin shi amma yanayin liƙe gashin ya danganci wasu zuwa wasu wasu rawani suke sa su liƙe gashi wasu hulla suke sa su liƙe gashi wasu ɗankwali suke sa su liƙe gashi ana gane da kyau ko to kenan ba za ka ce ba sa hulla sunna ne sai dai ka ce mi rihe gashi sunna ne in ka zo kasashen hausa kai ba haushe kake ka sa irin wannan ko jaddara ana gane da kyau ko ko kuma me yake da suna tabanin ka ji hadisi in kuma kasashe in kuma wajen buza yake ka sami ka sa rawani wannan shine kenan ma'ana dai sune af'alu me yake da suna al'adiyya ko af'alul jibiliyya na'am mun bata lokaci anan zamu wuce na'am eh haramun ne mana su ake kalmisa mata ke kalmisa amma da balarabe kake akwai kalmisar da laraba suke yi kai ya halatta kai ana gane da kyau ku suna cure gashi su yi mishi tsoro guda biyu maza amma kanana kanana ba su yi don haka ko lara ko balarabe kake in kai kanana kanana kayi na mata to balantana ma kai da ba balarabe ba ana gane da kyau ku wanzu Allah ku yace Allah ya la'anci namijin da yake kamanceceniya da mata to kaga yin kitso kamanceceniya da mata ne حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة المعنى حاء وحدثنا مسدد قالوا حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله من ذا الله بأمرتين با إن سبكر دشي ولكن ضربت قبته سيدي na buga masa kubbarsa ma'ana kaimarsa fanazalahu sai ya sabka a cikin wannan kaimakin qala musaddadun wa kana ala saqalin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yace shi yasarkin Suleiman bin yasarkin Abu Rafi'kin ya kasance yana daga cikin waɗanda suke karkashin balaguron karkashin masu kula daga cikin kayayyakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan wa kana ala saqalin nabi sallallahu alaihi wasallam ana abu rafi yana daga cikin masu kulawa da kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala Uthman ya'ni Uthman yace fil abtah a wannan hadisin abin da yake nunawa sabkar da manzon Allah ya a muhassab ko kuma al abtah duk suna guda ne shi wannan hadisin ya nuna Abu Rafi ya ce ba ma manzon Allah bane ya umurce sa da aka zo wurin daidai wurin shine kawai sai ya buga kaima sai manzo Allah kuma yazo ya sabka a cikin kaimar kinan sai aka faduwa ta zo daidai da zama haddathana shi yasa wannan yana daga cikin hadisan da suke nuna ba sunna bane ashe sabka ana haddathana ahmad ibn hanbali haddathana abdur razzaq akhbarana ma'mar an az-zuhri an ali ibn husayn an amr ibn usman an usama ibn zaid qala qultu ya rasul allah aina tanzilu gadan fi hajjatihi أين تنزل غدا في حجته إنا ذاك سبكا أغوبي أتكين حجنك قال هل ترك لنا أقيل منزلا هل أقيل يا برمون وني مسبكي لزام إيا سبكا إمون جاء مكة ثم قال سننسيتي نحن نازلون بخيف بني كنانة زام سبكا آه kware na bani kinana haitu qasamat quraishun ala al-kufri inda quraishawa suka rantsi akan kahurci ma'ana suka rantsi akan ko amika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su kashe shi ko kuma quraishawa ko kuma banul muttalib su bar garin makka su bar cikin makka su koma wajen makka يعني ننهي المحصب ننهي والنور محصب وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم wannan ya kasance ne domin banu kinana sun yi haɗin gwiwa da ƙuraishawa ala bani hashim akan jama'ar bani hashim Allah yunakihuhum wa la yubayi'uhum akan cewa ba za su aurar musu ba kuma ba za su sayar musu da komai ba wala yu'uhum kun ba za su ba su masabki ba qala az-zuhri az-zuhri yace wal khayfu al-wadi al khayfu shine kware ma'anar wannan hadisin shine lokacin da manzon Allah yake kan hanyar zuwa makka shine sai Usama bin Zaid ya tambaye sa yace ya kai manzon Allah in ka je makka wani gida zaka sabka shine sai yace ai aqil bai bar muna wani gida da za mu sabka ba aqil ɗaya ne daga cikin ɗiyan abu abu talib ana gani da kyau ko da abu talib ya rasu ya bar ɗiya maza hudu biyu sun musulunta biyu ba su musulunta ba ana gani da kyau ko ya bar ɗiya guda hudu akwai talib wanda ake masa alkuniya da shi abu talib talib da aqil da ja'far da ali to da talib da aqil su busu musulunta ba da ja'far da ali su ne suka musulunta yanzu da ubansu ya rasu in an zo rabon gado su waye za su yi gado a mushrikan ko ali ba zai yi gado ba da shi da wa da ja'far tun da su sun mi sun musulunta domin abu talib ya mutu a matsayin mi a matsayin mushriki kenan sai ya kasance wanda suka gadi gidajen na abu talib su ne aqil da wa da talib to shi talib daga bayan mutuwa ya sai kasance aqil gidajen a hannunsa suke shi kuma aqil da karshe sai sai da gidajen gaba ɗai to shi ne manzo Allah ya ce ai mun zo maka babu inda za mu sabka tun da dama ma'aifinmu abu talib ba mu da gadon komi a cikinsa aqil ne gadon kuma duk ya salwantar da gadon to sai manzon Allah ya sabka a wani wuri da ake ce ma muhassab shi wannan wurin tarihin wurin shine nan ne inda Qurayshawa gaba ɗayansu suka yi haɗin gwiwa akan cewa in ba a ba da manzon Allah suka kashe shi ba to dangin manzon Allah su bar musu gari shine sai suka koma ƙarshen makka ana gane ku shigowa makka akwai wani kari da ake ce ma muhassab sai suka zamna a nan inda har lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙarshen wannan azabtarwar da suka musu ba san ko ana gane da kyau ba to shine manzo Allah in ya zo tun da baya da gida a makka sai ya sabka a ina a wannan wurin don tunawa da alkhairin da banu hashim yan uwansa suka masa naƙin miƙa shi da suka yi tare da cewa wasu su ba musulunta ba ana gane da kyau to in ka karanta hadisin zaka gane wannan tarihi malam yace حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى manzo Allah ya ce lokacin da ya so ya huta daga mina ya ce nahnu naziluna gadan mu a gobe za mu sabka daga mina zuwa makka fa zakara nahwahu wa lam yadhkur awwalahu sai ya ambaci makamancinsa bai ambaci farkonsa ba wala zakara al-khayf al-wadi haddathana Musa أبو سلمة حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وأيوب عن نافع أن ابن عمر كان يهجع هجعة بالبطحاء عمر يا كسن جينا دن كنتاوا أبطحاء معنى دن كنتاوا النوم الخفيف شيء أجتما هجعة mutum ya dan kwanta kaɗan haka ya dan gijirta sai ya tashi ثم يدخل مكة إذا يزمنا أول نقول سنن سيشق مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما ينالية جوا من ذا الله ينا ينحكى بطحاء شيدين أكي ما محصب إتي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء من ذا الله يسلك الظهر دل أسر دا مغرب دا إشاء أبطحاء ثم حجع بها هجعة sannan sai dan gijirta kaɗan thumma dakhala makka sannan sai shiga makka wa kana ibn umar yaf'aluhu ibn umar ya kasance shi ma yana aikata haka babu fi man qaddama shay'an qabla shay'in fi hajjihi babu bayani dangane da wanda ya gabatar da wani abu kamin wani abu a cikin hajjinsa kamata ya yi ka yi yanka sannan ka yi aski to sai ka yi kuskure ka yi aski kamin ka yi yanka kamata ya yi ka yi yanka kamin ka yi tsawaful ifada sai ka zo ka yi tsawaful ifada sannan ka yi yanka to ya hukuncin wannan yake ka yi abin da ba shi ya kamata ka yi ba a lokacin da ka yi wancan malam ya ce haddasana alƙa'anabiyu an malikin an ibn shihabin an isa ibn talha bin ubaidillahi an abdullahi bin amru ibn al'as annahu qala wa kafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bi minan manzo Allah ya tsaya a hajjin bankwana amina yas'alunahu suna tambayar sa faja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo masa fa qala ya rasulullah inni lam ash'ur fa halaqtu qabla an azbaha wannan hadisin mun yi shi a baya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam izbah wa la haraj wa jaa rajulun akhar fa qala ya rasulullah lam ash'ur fa nahartu qabla an armiya ban sani ba nayi yanka kamin in yi jiwa qala irmi wa la haraj je kai jiwa ba lahi qala fa ma su'ila yawma idin an shay'in qaddima aw ukhira illa qala isna wa la haraj duk abin da aka tambaye sa a wannan ranar wanda aka gabatar ko aka jinkirtar da shi yana cewa je kai babu laihi haddathana Usman ibn Abi Shayba haddathana Jarir an Shaybani an Ziyad ibn Ilaqata an Usama ibn Sharik qala خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف دون دي مثلا ناي sa'ayi nayi safa da marwa kamin in yi tawafi aw qaddamtu shay'an aw akhartu shay'an ko na jinkirta wani abu ko na gabatar da wani abu fa kana yaqulu sai kasance yana cewa la haraj la haraj illa ala rajulin iqtarada irda rajul babu laihi babu laihi laihi yana akan wanda ya ci bashin mutuncin rajulin muslimin wani mutum musulmi wa huwa zalimun alhali yana yana azzalumi ma'ana ba tare da wani haƙƙi ya ci mutuncin wani mutum ba fazalikan lazi harija wannan shine ya yi laihi wa halaka shine ya halaka wannan hadisan yana nuna haɗarin cin mutuncin mutane ana gani da kyau ko ashe bashi ba na kuɗi kawai ake ɗauka ba bashi na mutunci ma ana ɗauka yanzu ka zo a wata fada kai ta aibanta wani mutum kai ta aibanta ta to ka ci bashin wannan ban san ko ana gane da kyau ba wannan cin mutuncin da kai nasa ka ci bashi me ake nuyi da bashi shine ranar gobe kiyama za a ciro daga ladarka ami ami a biya shi ana gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa wani ɗaya daga cikin magabata yake cewa da a ce cin mutunci ya halatta da wanda zai yi cin mutuncinsa fiye da kowa ita ce ma'aihiyata aka ce masa don me ya ce domin duk wanda na ci mutuncinsa ranar alkiyama za a ɗebo ladata a zuba masa to wanda ya yi cancanta ko a ce ya ce ladata ita cewa ita cewa ita ce mahaifiyar shi ita ce mahaifiyar shi ana gani da kyau ko ya faɗi wannan ne don jan kunne game da mi game da cin mutuncin mutane da aibanta su da gigararsu ana gani da kyau ko cin mutuncin mutum kamar cin naman sa ne Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da ay kada sashin ku suruka aibanta sashi ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita sai manzo Allah ya kamanta cin mutuncin mutum da cin mi da cin naman sa shine al-Imam Shafi'i yake cewa walaysa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'din iyana kura duk mai tarta ba ta ce uwarta kura amma mutum yana cin naman ɗan uwan shi mutum cin nama kuma kala biyu ana gane da kyau ko akwai masu cin naman shi na gaske a dafa mutum su ci irin su donald trump ko suna cin naman mutane ha a nan nigeria ma an ci akwai su mutane masu cin naman mutane to kura duk mai tarta ba ta ce uwarta kura amma kaga mutum wanda yake nuna hadarin mutum da sharrin mutum cin nama na gaba shine wanda ka ci mutuncinsa ana gane da kyau ko shi ma dukkanin shi cin naman mutum ne Allah ya kare mu daga cin mutuncin mutane na'am biyan bashi na cin mutunci tun a nan duniya yace har mutum yana iya biyan bashin cin mutuncin da yawa mutum tun a nan duniya kana iya biya biya shine ka zo ka gaiwa ne ran nan a fada na zo na ce kai makaryaci ne mazinaci ne da Allah ya mini afuwa in yace na yahi maka to shikenan bashi ya walwale ala gane da kyau ko in kuma ka san baka iyawa ko kuma kana tsoron in ka wadi ciko ya biyo gyartai ko kuma wajen neman gira a rasa ido ma'ana ya ɗauki gaba da kai don ni na ga wannan da kaina wani abokina ne wata mata ustazu ne a anguwarsu wata hajiya ta turo mishi da sako ta ce da Allah tana neman shi gafara farkon azumi ne an ce kamin azumi ana so a nemi gafara da Allah ya yahe mata wata rana ta yi gigara shi a wajen biki ana cikin anguwa ta ce shi kaza da kaza kaza da kaza ne da Allah tana neman afuwa yanzu da yazo yana gaya mini yace wai ni ashe wannan hajiyar ashe mutum ya banza ce wai ina ganin ta mutum mai mutunci ashe ba ta da mutunci ashe gigara ta take cikin anguwa mun san farko abin da ya fara zubi ne na ce to kaga abin da ya sa wasu malamai suka ce in kaga akwai sharri kada kame dan yanzu kun ga abin da ake gudu yanzu ya koma yana kinta to da bai gaya masa ba da za ta kishi da zai kita ba zai kita ba to shi yasa wasu malamai suke gani in kana ganin akwai sharri to sai ka zo inda kai gigarar sa ka walwale gigarar da kai jama'a na ce ran nan wani bakarya ce da ke yi abu ne mai hada kuma ko to sai ka yi haka da in ba haka ba to ka yawaita yawan nafila ka yawaita yawan azumi don ku wannan gigar da ka masa sai kami sai kami sai ka biya ta shi yasa nake cewa aikin alkhairi bai yawa domin baka san adadin mutanen da kai gigara ba kai ayyubanta da abin da ya kamata haka kuma dukka cikin lada za a mi za a biya ina ne muke باب في مكة باب بيان دنگنه مكة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة حدثني كثير كثير بن كثير ابن المطلب ابن أبي وداع عن بعض أهل عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني هاشم بني سهم وأن cikin kakanninsa ya ba shi labarin cewa ya ga ma'aikin Allah yana sallah a wajen ƙofar bani sahab والناس يمرون بين يديه متاني سنا وچوا أغبنس وليس بينهما سترة الهالي باب سترة أتكانيس قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة باب سترة تكانيش كعبة قال سفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبيه قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي أن جدي ba daga ma'aifina na ji sa ba sai dai daga wasu daga cikin danginmu sun rawaito sa daga kakanmu hadisin bai inganta ba alhadisu da'ifun lakin al'amala alai a wajen harami ba a sa asali ma ba a sa sutura kuna gane da kyau ba dole bane sai mutum ya sa sutura ai anan masallaci in za ka yi sallah za ka sami a gida ko masallaci za ka yi ka sa sutura kuma ka hana wani yami ya biya gabanka amma masallacin harami babu wannan da haka in kana sallah sabon alaji ka zo wani zai wuce gabanka kace za ka yi kokowa da shi nan zai wuce gabanka sai a ce kai ne jahili domin a wajen harami babu wannan dan me yasa aka ɗauke sutura a wajen harami dan yawan me yawan al'umma ana gane da kyau ko ammat bihil balwa ana ganin da ke kuma na abu ne wanda za a iya wahalar kontroli kiyayewa don yawan al'umma to shi sa a can ba a sa sutura wannan shi ne kenan ko da mutum ya sa in mutum ya zo ya wuce tsakanin shi da suturar ba zai tare shi ba zai ya bar shi ya wuce malam ya ce babu tahrimi harami makka babu yi bayani akan haramcin haramin makka ma'ana makka ta bambanta da sauran wurare ta yanda an haramta wasu abubuwa wanda wasu wurare halal ne a yi su a can za mu gani wasu daga cikin abubuwan da suke halal a wasu garuruwa amma kuma a makka suke haramun a makka ma a cikin harami wanda yake akwai iyakarsa حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لوكتين ده منظان الله الله ملوكتين سلكي يبود يمس مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يا تاشا أتكنس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيلة للي الله يا تري مكة ga me yake da suna giwaye da suka zo kawo mata farmaki wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minina kuma ya dora manzansa da mumunai a kanta wa inna ma uhillat li sa'atan minan nahari kuma nima an halatta mini ita ne wani lokaci na ini yace thumma hiya haramun ila yawmil qiyama sannan bayan wannan haramun ce ita makka har zuwa ranar alkiyama la yu'dadu shadaruha haramun ne ba a cire itanyarta wala yunaffaru saiduha ba a korar barautarta wala tahillu luqatatuha kuma baya halatta a yi tsintuwa a ciki a ci tsintuwar illa limun shirin sai wanda zai doka don yayi shela فقال عباس أو قال قال العباس يا رسول الله العباس يتي يا مأيكين الله إلا الإدخل سيدي الإدخل فإنه لقبورنا وبيوتنا بمن wannan muna amfani da shi a wajen gidajenmu da kuma kaburburran muna ruhin gidaje da shi sannan kuma kaburburra muna ruhi shi da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذكر سيما ظل الله يتسيد إذكر قال أبو داود وزادنا فيه ابن المصفى عن الوليد يا كارمنا أولنا رواية ابن المصفى دق الوليد فقام أبو شاه سي أبو شاه يتاشي رجل من أهل اليمن ولمتن دق تشمتان اليمن فقال سيتي يا رسول الله يا مأيكين الله اكتبوا لي وربطا مني معنى ونن هدوبر دكي أربطا مني إتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يتي اكتبوا لأبي شاء وربط ما أبي شاء خطبة دني قلت للأوزاعي سنتي ما إمام الأوزاعي ما قوله اكتبوا لأبي شاء مما أنا فتنسى كتب تام أبو شاء قالت هذه الخطبة ينالهم ون خطبر التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي شيء تدق من الله صلى الله عليه وسلم kun ga tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana rubuta mi ana rubuta hadisansa har ma yana umarni da a rubuta ma wasu akwai ma hadisai kararar da yake duk abin da kuka ji daga gare ni ku rubuta domin duk abin da ya fito daga gare ni to wahayi ne daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس في هذه القصة قال wala yuhtala khalaha kuma ba a cire ciyawarta alkhala ita ce ciyawa ana gan da kyau ko ciyawa idan danya ce ana ce mata alkhala idan kuma ta bushe ana ce mata alhashish حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف ابن ماهاك عن أمه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنا بيتا شمبزام جنا مك جدا أمينبا أو بناء هو نجيني يظلك من الشمس دزي إن وانتر دكي دزي كاري كدقرانا فقال سيتي لا آآ إنما هو مناخ من سبق إليه مناخ أي موضع ai shi wan ai ita mina wuri ne na wanda ya riga wannan hadisin da yifi ne sai dai ma'anar shi tana da kyau a ka'ida ta musulunci duk wuraren ibada ba a taskance wuri kaza a ce na wane ne ana gane da kyau ko ka'ida suke cewa alfadlu lil asbaq wuri na wanda ya riga ne shine ma'anan innama huwa munahu man sabaka ilai sai dai idan da wata maslaha misali akwai ladani wanda dole yana buƙatar ya zo kusa da mi amfuli akwai limammai wanda suna buƙatar su gyara mawa liman in yayi kuskure to su wannan babu laifi amma wanda ba su ba wani gama garin mutane ya kawo tafin shi ce duk wanda babu wanda ya isa ya zo ya hau bisa wannan tafin akwai ma kai masallacin da na gani wani tsoho da ke da tafi ko an ta da sallah in mutum ya zo ya hau bisa tafin da in ya zo sai ya ja shi baya wani tsoho ne rikitacce rete-rete ne yanzu an koma ga Allah kuma asalin shi tsohon me yake da suna ne kwamsel kasan an fasa da yawa irinsu yanzu ana so a rage bala'i to kuma gashi nan a masallacin ma sai kwasa ake yi an saba zalunci a biro a masallaci ma sai an yi karfa karfa ko to wannan kun ga addini bai san da wannan ba an hana wannan haka a masallaci ne ko a wurin karatu ne yan jami'a masu yin wannan ko su ma suna wannan reservation ko mun je mun gani yadda suke yi a abdu mumunin ma ko da yake har can ma jami'a islamiyya su ma suna haka wannan shine kiran duka wannan kuskure ne in ka zo ka zo amma ka aje wuri babu kanan ko wani ya aje maka wannan lahi ne a musulunci domin cin haƙƙin wanda suka mine wanda suka riga zuwa حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان أخبرني عمارة بن ثوبان حدثني موسى بن باذان قال أتيت يعلى بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال na zo wajen ya'la bin umayya sai yace ma'aikin Allah ya ce ihtikaru at-ta'ami fil harami ilhadun fihi taskance abinci a cikin harami ta'addanci ne a ciki ilhadun shine fadin Allah muke cewa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yudhiqu min adabin alim ko wannan shine wannan hadisin bai inganta ba amma akwai hadisin da yake da ma'anarsa shi abinda ake ce ma ihtikar shine a sai abinci lokacin da ake buƙatar shi a aje shi don ya ƙara tsada a mi a saida shine ihtikar to ba a cikin harami ba ko ina an hana wannan haramun ko da kahure ne bai halatta ka musu wannan ba matuƙar ba su cutar da al'ummar musulmi amma idan ya kasance abincin a lokacin da ba a da bukatar shi ne sosai ya halatta ka sai ka aji misali a lokacin kaka lokacin girbin abinci babu laihi ka sai hatsi ko shinkafa ko wake kami kami ka aji ana gane da kyau ko ka aji don a lokacin a wadace ne amma a lokacin da ake bukatar su irin lokacin damuna kun san lokacin damuna ana bukatar mi hatsi don a lokacin masu shibka ma suna bukatar su sai su shibka to irin wannan lokacin baya halatta mutum ya taskance ya aje ce don ya ƙara tsada wannan shine ake shine laihi la yahtakiru illa khati'un a hadisi babu mai yin wannan sai mai kuskure ana gane da kyau ko ina ga lokaci yayi ko to mu karanta wannan hadisin guda sai mu tsaya tunda gobe za mu ci gaba da wannan littafin don gobe mu ida shi in yaso mu san sati mai zuwa za mu shiga babi ne na aure kenan sabin an gaye ku gaya musu sati mai zuwa za mu shiga babi mai bayani akan aure su zo karatu kyauta babu ko dala ana gane da kyau ko masu niyyar ƙari su ma su zo akwai hukunce-hukuncensu ko wanda bai da niyyar ƙari ma akwai matsaloli na aure duka wannan kitabukin da za mu shiga a sati na sama zai shiga kenan za mu dakata gobe kenan ba tafsiri za a yi ba don mu samu mu da bangaren hajji in ya so sati mai zuwa sai kasance za a ci gaba da yadda aka saba juma'a a yi sunan abi dawud asabar kuma a yi mi a yi tafsiri kenan nan za mu dakata insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka gobe kenan in an yi sallar isha'i sai mu ci gaba da karatun koyon larabci insha Allah bismillah ah ala ibrahim wala guru aka yi wallahi wala ina ba ku markaza Allahu akbar Allahu akbar ni nam na Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an